بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na alhamis 24 ga watan tulkaida hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha bakwai ga watan Septemba shekara da dubu biyu da sha hudu ci gaba da karatun littafin alintisar للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخير زام تاش عند مالك ولو أخذنا بمقياس الرافضي هذا هكني da za mu ɗauki ma'auni abin awo na wannan ɗan shi'a fi na kadin riwayat wajen sukar ruwayoyi da kuma rushe su. Kun san ruwayoyin da suka zo don gane da darajojin abubakar da Umar, ya ce a yi ruwayoyin Aisha da ɗan Umar ne. To wannan shi ne mi'iyar, shi ne mikiyas. shine mizan ɗin shi na sukan ruwaya, ya ce, Ta da za mu ɗauki wannan ma'aunin awon nashi fi naƙadar riwayat, dangane da naƙadar ruwayoyi, lakana haza waridan alama yarwi fi fadl ali min al-ahadis allati naqalaha abna'ahu wa ahli baiti yace to da wannan ya zama wani magangarar raddi ne kai tsaye akan hadisan da aka ruweto na falala na Sayyidina Ali wanda ‘ya'yan shi da ‘yan gidan shi mafi yawancin ruwayoyin su suka ruweto. To kenan da za a tarkata a tattaro dukkanin ruwayoyin Ali a zubar da su kenan. Wanda waɗannan ruwayoyi suna bayani akan darajoji da falalan shi. in an ce hadisan da ke bayanin falalan sayyidina abubakar ruwayan aisha da ɗan umar ne wannan shine ma'aunin da za a rusa waɗannan hadisan to ai kashi casa'in da tara hadisan da suka zo suke bayanin falalan ali ‘ya'yan ali suka ruwaito da kunga kenan sai a yi sai a zubar inda wancan ma'auni nashi za a yi amfani Mala ya ce wa manta da ‘yan rafida ta shi a lahu min sahaba, bal ma yarwi an nafsihi min fada'ilihi ka ƙaulihi, yake cewa walam tadda'in rafida ta shi a lahu min sahaba, haka da wanda ‘yan shi'a su da kansu, ‘yan shi'a rafida suke da awan cewa magoya bayansu ne daga cikin sahabbai. to su waɗannan magoya bayansu daga cikin sabai an so ruwaito hadisai da ke bayanin falalan na Ali to su ma sai a zubar bal ma yarwi al aliyin nafsuhu kai har ma ruwayoyin da Ali yake ruwaitowa a karan kanshi min fadailihi na falalan shi sai a zubar kenan yanzu hadisan sun kasu gida nawa gida uku ko dai wanda 'ya'yan shi da 'yan gidan shi suka ruwaito ko wanda sahabai magoya bayan shi suka ruwaito ko kuma wanda shi da kanshi ya ruwaito inda wancan ma'aunin da ya auna ruwayoyin abubakar za ya amfani da shi a kan ali waɗannan za a zubar da su su ma kenan wallazi falakal habba ruwayan da ali yake cewa ina maku rantsuwa da Allah wanda shi ya tsaga ƙwaya wa bara'an nasama ya fitar da tsoro ko ya fitar da ɗa daga cikin mahaifiyan shi innahu لأحد النبي لأحد إلي لأحد النبي إلي ألا يحبني إلا مؤمن cewa ni annabi ya gaya man ba wanda zai so ni sai mumini wala yabghudni illa munafiq ba wanda zai ji yana kina sai munafiki mun yi takhrijin wannan hadisin a baya fa in kun fa in kanat aisha radiyallahu anha muttahima fi ma rawadhu min fada'il abiha radiyallahu anhuma idan aisha a bisa nazarin wancan dan shi'a ta zama abin tuhuma dangane da abin da ta ruweto na falalan mahaifinta fattuhumatu warida huna ala ali ta wannan tuhuman kai tsaye zai hau kan sayyidina ali wa abna'uhu da 'ya'yan shi wa ahli baiti da 'yan ɗakin shi wa man yadda'a tashyi'ahum lahu da kuma wanda ake da'awan cewa magoya bayan shi ne daga cikin sahabbai fi ma yanqulunahu min fada'ilihi cikin abin da suke ruwaitowa na falalan sayyidina ali bal inna tuhuma fil wada'i li ali aqwa min tuhuma fil wada'i li abi bakarin Mala ce, Kaga, tuhuma ma a kan ƙirƙirar hadisan ƙarya dangane da falolin Sayyidina Ali ya fi yawa da girma sama da ma hadisan ƙarya da ake tuhuma an ruwaito dangane da falalan Sayyidina Abubakar. Wa zalika anna Ababakar lam takhtalif al-umma alaihi. So da shi Abubakar ba taɓa saɓani a kan shi ba. Ana cewa Abubakar shine khalifa kowa ya bi. Amma zamanin Ali yaƙi yake ta yi. to wannan ya sa don a kada abokan hamayya wasu sun riƙa ruwaito hadisan ƙarya domin tabbatar da falalan na Ali. Walam taftarik anhu jama'a ba su taɓa rabuwa dangane da shi ba, bal kanad mujtami'a alaihi dukkanin al'umma sun haɗa kan abubakar, walam ta shukka fi fadlihi ba a samu wasu al'umma sun ja tunga sun yi shakkan falalan shi ba. فما كان محتاجا لهذا اصلا بخلاف علي فان الامه افترقت في احده وقاتلته طائفه منها ما yace ba a da wata bukata na sai an kirkiro wasu hadisai domin kare falalan sayyidina abubakar sau duk jama'a sun yarda da falalan shi amma saɓanin sayyidina ali domin shi al'umma sun samu saɓani a kan shi tun a zamanin shi har ma an samu wani ɓangare na al'umma ma sun yaƙe shi. Mun gano wannan da kyau ku? Watan karat lahu tsawa'if min ahalil bid'a kuma wasu daga cikin ƙungiyoyi na ‘yan bid'a sun ƙyamaci Sayyidina Ali. Kun gano wannan da kyau ku? Fafasa ƙarho a ƙawamun wasu mutane kuma ma suka fasikantar da shi. Wa kaffarahu a wasu ma sun kafarta Sayyidina Ali. fakana muhtajan lima yajma'u nasu alaihi sai zama yana da buƙatuwa na a zo da abin da al'umma za su haɗa a kan shi wa kana dafe abin da zai tunkuɗe wannan abubuwan da mutane suke mashi da dai muhibbihi wa shi'ati aqwa fil wada'i lahu kun gano wannan da kyau ku masu san shi da waɗanda suke mara mai baya to sun ta ƙirƙiro abubuwa na ƙarerayi iri iri iri iri iri domin su kare shi sayyidina aliyu wanda a zamanin sayyidina abubakar bai buƙaci waɗannan ƙarere domin a kare shi ba kwata-kwata mun gano wannan kyau ku min dafi li ahli baiti abi bakarin fil wada'i lahu yace sama da yanda za a ce wai in gidan sayyidina abubakar sun kirkiro ƙarere domin su kare shi bal inna thani mun adiman tamaman li adamil hajati ilaihi ba ce bangare na biyu na buƙatun a zo da bayanan kare abubakar don a taro mai falala, to ai babu ma, shi da ba wanda ya saɓani da shi balantana ya fasa kanta shi ko ya kafarta shi, amma sai na aladdi ya fuskanci wannan, an yi yaƙi da shi, an ƙyamace shi, an fasikantar da shi, an kafarta shi. Hawarij da Nawasif da rigingimin da suka riƙe da su ma'awuya da sauransu, wanda shi abubakar a zamanin shi gaba ɗaya babu wannan. Ina fatan mun gano wannan da kyau. malice wale haza fa innal mawdu fi fadl ali malice saboda hadisan ƙarya dangane da falalan ali min al ahadis aksar bi kasirin ka suna da yawan gaske min man wada'a fi fadl abi bakarin sama da ma hadisan da ake zargin an kirkiro na ƙarya dangane da falalan abubakar aw ghairihi min sahaba ko wani shi daga cikin sahabbai ina fatan mun gano wannan da kyau لكن هذا ليس من صنيع أحد من أهل بيته المعروفين بالعلم والعدالة ba da ce waɗannan ƙarerai da aka daga ƙirƙirowa don gani da abin da ya shafa lalan sayyidina Ali ba wai fa in gidan shi ne suka yi ba kun gano wannan da kyau ko waɗanda aka san su da ilimi da adalci nahika an yunsaba shay'un min zalika lahu yace Allah ya sawwake a ce wai su danganta ƙarya ga sayyidina Ali aw li ahadin min abna'ihi almuwalina lahu min sahaba ko wani daga cikin ƴaƴan sayyidina Ali ko wani daga cikin wanda suke goyon bayan sayyidina Ali daga cikin sahabbai ba wanda ya kere hadisin ƙarya domin kare sayyidina Ali fa innahum ab'adun nas an zalika saboda su sun bi karfin su kirkiri ƙarya domin gina ma wani daraja bal humus sadiqun al musaddiqun fi kulli ma yanqulunahu su masu gaskiya ne abin a gasgata su cikin duk abin da suke kawowa wa ma yarwuna da abubuwan da suke ruwaitowa fa man yataqada fihim ghayra zalika duk wanda ya kudurce wani magana wanda ba wannan ba gare su fa kada ba abil khusran wannan ya ba hasara wa nalahu ma lala arrafida kuma abin da ya shafi in shi ma ya same shi min al ism wal buhtan na ƙarya da kuma ƙiran ƙarya domin ɓata bayan Allah, Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala ya ce, amma ahalus sunna fahim bihamdillah, amma su ahalus sunna suna nan kamar yadda suke a irin yadda annabi ya bar su, to dukkan godiya ta tabbata ga Allah, ya taƙiduna fi sahaba kulluhumul adala al-mutlaka suna ƙudurcewa dangane da sahabban annabi cewa sahabbai adalai ne adalci sakakken adalci ba sa tuhuman sahabi ko ɗaya da kowace irin tuhuma sahabbai mutanen kirki ne wasidik kuma sun ƙudurce cewa sahabbai masu gaskiya ne wal amana kuma sahabban manzon Allah masu amana ne fima yukhbiruna bihi an anfusihim aw ghairihim cikin duk abin da sahabi zai faɗi a kan shi ko sahabi zai faɗi a kan wani shi to sahabi mai gaskiya ne sahabi mai amana ne sahabi adili ne wannan shine abin da ahalus sunna wal jama'a suke ƙudurcewa dangane da sahabban manzon Allah saɓanin abin da ‘yan shi'a suke ƙudurcewa a kan sahabbai cewa sahabbai ba adalai ba ne, sahabbai ba masu gaskiya ba ne, sahabbai ba su da alkawari maciya amana ne, kaburar kalimatan ta min afwahihim in ya ƙolo na illa kaziba. Muguwar magana ce suke buɗe baki suke furtata, kuma ba komai suke faɗi ba illa ƙarya, Allah ya raba mu da ƙaryan ‘yan shi'a. Mala ya ce, Wala ya taɗarraƙu ladaihimu shak fi ma yankula an sahaba. Mala ya ce, Kai, babu wani alama na shakka wanda yake ɗarsasuwa cikin duk abin da ake ruwaitowa daga sahabbai min akhbarin na hadisai. Fil fada'ili wa ghairiha Shin, waɗannan hadisan suna ɗauke da bayanin falala ne? ko kuwa hukunce-hukunce ne ba falala ba, idan ma sabadatin nisbati ilaihim muddin da ya tabbata danganta wannan abun zuwa ga sahabban ya tabbata, to ahlu suna sun yadda gaskiya ne kuma sun ɗauka sun ƙudurce za su yi aiki da shi. Wa asnaduha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kuma su sahabban suka danganta abin da isnadi tabbatacce ma'ana suka ce sun ji daga annabi su kuma 'yan baya da suka danganta zuwa ga sahabban suka kawo isnadi tabbatacce zuwa ga sahabban to kai tsaye an yadda wa innama arattu min haza bayanu fasada qaular rafidi mala yace duk wannan dogon bayanin da na kwararo nake yi so nake in sa kafa in hankade zancen wancan ɗan shi'a wadda hadi hujjatihi da niƙi hujjan da yake ƙoƙarin kawowa, wa kashbi shubuhatihi da kuma ƙoƙarin yaye shubuha da yake son ya sa don a ƙyamaci sahabbai. Wallahu ta'ala min wara qast ma Allah maɗaukin sarki ya san manufan shi, shi zai magane shi. Allah maɗaukin sarki ya tsare mu, ya kiyaye imaninmu, ya kiyaye mutuncin sahabbai daga masu ƙoƙarin cin mutuncin nasu. wa amma ƙaunar rafidi mala ya ce dangane da maganan wannan ɗan shi'a an ibn umar dangane da abdullahi ɗan umar cewa annahu rafada mubaya'ati ali ba'da ma ajma'a an-nas ala zalika wai abdullahi dan umar bai zo yi ma sayyidina ali dan abi talibin mubaya'a ba a bayan da duk mutane sun hada kan za a yi ma'al mubaya'a amma shi abdullahi dan umar sai ya zuke sai ki mubaya'a ‘Yan shi'a suna yawo da wannan domin cin mutuncin Abdullahi ɗan Umar, kuma ba wai cin mutuncin ne kaɗai suke ma ba, in ka yadda Abdullahi ɗan Umar ba mutumin kirki ba ne, to ilimi da yake da shi na hadisan annabi, to ba za ka ci moriyansu ba. Kenan Abdullahi ɗan Umar aka cutar ko ko kai, su ‘yan shi abu dama abin da suke so kenan, su cutar da al'umma kawai, domin su sabon nan tilka ummatun kada halat, laha ma kasabar walakum ma kasabtum. suna ƙoƙari su yi mana asara ne, su saka mu cikin matsala, shi za suke ƙoƙarin ɗibo waɗannan sahabbai su rushe su. Idan sahabbai suka rusu da wancan rushiyan da ‘yan shi'a suke son su yi masu, to fa su rushe alkur'ani da hadisi kenan. To sai Mala ya ce, fada'awa mujarrada an dalil, wannan tsoron da'awa ne wanda babu dalilin yinta. Kun gano wannan? Kawai tsoron da'awa ne, me dalilin? cewa Abdullahi ɗan Umar bai yi mu baya'a ba, kawai shi kenan kawai dan mutum ya zo, ya kama surutan ɓatanci a kan wani, kawai sai ka yadda? In ka yadda ka zama wawa, sai ka je ka yi bincike ɗari bisa ɗari ka tabbatar da gaskiya a karan kanka. In ba haka ba ko za ka faɗa cikin haɗari. Yanzu an ɗauko malami irin Abdullahi ɗan Umar ana mai ƙarya, ana zagin shi. Kawai shi kenan don mun ga masu zagin suna da gemu da alkyabba, kawai sai mu yadda, sai mun je mun yi bincike, domin Ƙur'ani yana cewa in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyan, to gaskiya sai mun yi bincike, kowa ya faɗi magana, ko liman ne, ko malam ne mai karatu, ko mahaifinka ne, ko mahaifiyarka, ko kai kanka ne, ka zo da zance na suka ga wani, to Ƙur'ani ya naɗa maka sunan fasiki. Kuna fahimtar wannan? shi ne sai Malam ce wannan da'awa ce kawai suke kan Abdullahi ɗan Umar ba su da wani hujja, wa huwa mutalibun bi sihhatin naqali da isbati zalika. Dole mu tuhumi wannan ɗan shi'an sai ya tabbatar da ruwayan da ya ɗauko yake son ya tabbatar da cewa Abdullahi ɗan Umar bai yi mu baya'a ba, domin ya tabbatar da kara abin da yake ginawa. Fa kaifa bihi wa lam yuwathiq kalamuhu bi naqalin Malai ce, To, yaushe ma zai iya haka, bayan dama duk maganganun ma da yake a baya bai kare su da dalili. Duk dalilan da yake kawo ba ingantattu ba ne, surutu ne zai yi yayi yayi an jima kuma surutun ya zama mai ƙarya. Walam ya hilla ala masdarin, walam ya hilla ala masdarin, ko bai nuni, kun gano wannan kyau ko? Bai nuni zuwa ga masdari da za a samu. fakana haƙa misla hazihi da'awa mala ce irin wannan da'awa da ko mutum zai zo yi cewa kamar abdullahi dan umar bai yi mu baya'a ba abin da ya dace Allah yi uba'u biha kar ma a damu da ita kun gano wannan irin wannan da'awa cewa abdullahi dan umar bai yi mu baya'a ba wani ma bai yi kaza ba ai ta zargi mala ce mai hankali kar ma ya sake damu da irin wannan shiriritar wala ya takallafin raddu alaiha kuma kar ma mutum ya ɓata ma kanshi lokaci wai sai ya yi raddin irin wannan maganganun. Gaira an ni azkuru huna ba'adu ma ya dullu ala kazibihi, ma da ce ba raddi zan yi ba, amma zan kawo wani abin da zai nuni zuwa ga ƙaryar mutumin nan. Wa ya shak kuma ya yanke shakka alladhi kada ya thiru fin nufus wanda zai iya shiga cikin ran wasu. Abin mamaki, littafi ne fa ya rubuta inda za ga wannan tijjani a samawin kuma maki za ka da gemu da ɗagaggen wando da duk komin abin makalla abin da yake sai ga mutum ba ka tsammanin zai yi ƙarya in ya zauna ya fara shimfi da ƙarya rubuta kuma yake yi fa masu iya magana suna cewa ma kutiba ƙarra abin da duk aka rubuta yana nan amma wa ma hufiza farra abin da faɗi aka yi kunni ya ji ko to kana ba shi lokaci za a manta amma rubutu na nan shi ma magabatan shi ne ‘yan shi'a maƙiya manzo su ne wanda suka yi rubutun kawai ya kwaso yana tallata masu Allah ya sauwaka faƙolo malam ar-ruhail ya ce sai in ce inna bai'ata ali radiyallahu anhu kana bittifaqi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan da aka yi sayyidina ali duk sahabbai sun goyi bayanta la yu'rafu bainahum tanazu'u fi zalika cikin sahabbai ba wanda ya ja duk wanda ya ce maka wani na jayayyan mubaya'ar ƙarya yake ba wani jayayya ba wanda ya ɗaga kara akan mubaya'an da sahabbai suka haɗo kan yi ma Abdullahi dan Sayyidina Ali كما تقدم تقرير ذلك بنقل الروايات الدالة على اتفاق الصحابة على استخلافه ما ya riga ya gabata an tabbatar a ruwayoyi tabbatattu da aka ciro ma waɗanda suke nuni akan haɗuwan sahabbai akan khalifancin sayyidina Ali wa annahum kanu yarawna annahu aulan nasa bizalika kuma su sahabbai gaba ɗaya sun tabbatar da cewa a wannan lokaci cin da abubakar ya rasu, Umar ya rasu, Usman ya rasu, to ba wanda ya dace ya hau kujeran khalifanci in ba alin ba. Mun yi wannan bayani a baya a shafi na ɗari biyu da talatin da hudu a karatun baya Allah ya sa mu dace. Wa kana bin Umar min a ayani sahaba wa kibarihim. A wancan lokaci Abdullahi ɗan Umar yana daga cikin manya-manyan sahabbai daga cikin jagorori. ومما لا يغفل له رأي لو كان مخالفا كما a matsayin Abdullahi ɗan Umar in yana da wani ra'ayi saɓanin ra'ayin sauran sahabbai da suka ce duk a yi ma'alimu baya'a, ai ra'ayin shi ba zai ɓuya ba. Kun gano wannan? Din ka ji ana hayaniya a kan wani ku, babba ne a cikin harkan. Ina fatan mun fahimta, amma in ƙarami ne cikin harkan ku, ko ya saɓa ba wanda zai damu da shi. ba ma za a san yayi ba shi ne za ka ji komi a ce dai wani komi a ce me wani na bakin na mawaƙi ne yake cewa kowa so yake zan kaman ni ya ce to ni kuma wani sha'awa zan yi ni in zan kaman su jama'a mun gano wannan da kyau ko to shi ne abdullahi dan umar duk wanda ya ɗibo kashin kajin shi ya loda ma abdullahi dan umar in an ɗibo a loda ma abu huraira in an ɗibo a loda ma aisha saboda su ɗin su ne so ake azan kamansu da zama kamansu ya zama ba zai yiwu ba, to shi ne ake ɗiban irin wannan ƙazantan ana yarfa musu. Allah kawai shi ne, ba wani dalili in ba wannan ba. Allah ya tsare mana imaninmu. Mala ya ce, wala a walan tishar zalika bainan nas, kuma da wannan ya yaɗu cikin mutane. Wani qaladhul masadir da kuma littafan tarihi sun ruwaito mana cewa Abdullahi ɗan Umar yi kaza. Wa inna mallazi hasala kai jama'a bari ku ji kun abin da ya faru? Wata matsala ce ta faru ƙwaya ɗaya in shi sai suka makale bayanta. Ai ma kaza, ai ma kaza. Kun fahimci wannan? Anna bai'ata Ali malice lalle mu baya da aka yi masayyadi Ali kana fi waqati fitina an yi ne a lokacin rigima ana tsakiyar fitina aka yi ta misali a ce yadda za a zaɓe a borno na gwamna ana tsakiyar yakin boko haram ɗin nan sai aka zo wajen rantsar da sabon gwamna sai aka ce ba a ga wana ba don allah mala ya kamata a zargi e ya nuna rashin zuwan shi bai goyon ban gwamna ne ana cikin bayaki ne ba aka yi haka ba kuma ma ai yanzu rikicin Boko Haram a Borno akwai ƙananan hukumomin da ba ma rikicin. Amma a zamanin da aka masayar na Ali mubaya a cikin Madina ake rikicin. Ina fatan mun gano wannan da kyau. A cikin Madina ake yi. Sai aka ce wai sanda ake mubaya an farko ba ga Abdullahi dan Umar ba. Wannan ba abin zargi ba ne. inda yana da ra'ayin kai ai masayidina Ali mu baya a ku wannan ra'ayin ba zai boyi ba saboda ba gama garin mutane ba ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau misali yanzu a masallacin nan in aka ce kowa ya kawo ra'ayi sai na zo da ra'ayin da ya saba na mutane dole sai fa an jinawa me yasa sau da ni a masallacin nan ni ba gama gari ba ne amma akwai wanda zai zo da ra'ayin da ta saba mana ko jin shi ma ba za a yi ba sau da a cikin lamba ma ba a kiran nashi to abla dan umar ina son kawo muku misalin da za ku gane ne fa yanzu idan aka yi kokuwa tsakanin shugaban ƙasa da mataimakin shi kowace jarida ta buga amma a layin kuɗa zuba ya kokowa ba za a faɗi an ce ka ce an jima saboda wancan kokuwan aka yi ta ba gama garin ne suka yi ba yanda za a yi zage-zage tsakanin shugaban ƙasa da mai ɗakin shi a gani za a faɗi ko ba za a faɗi ba saboda ba gama gari ba ne amma matan aure nawa suke damba da mazajensu yau a ƙasar nan za ka irin lissafa amma cin da su ciko ne a lamba ba wanda ma ya damu sun yi ba ma a sani ba amma kana tsammanin zai yiwu a ce babban mutum irin gwamna ko sarki ko shugaban ƙaramar hukuma ne sai an samu labari a wani waje to shine malai yake son ya nuna maka girman su Abdullahi dan Umar inda suna da ra'ayi sabanin mubayar da aka yi masa na aluko da ra'ayinsa ya bayyana to shine sai malai yake cewa وتفرق في وقت الفتنة وتفرق بين الناس da kuma rarrabuwar mutane bi sababin maktali Usman sakamakon kashe Usman to a wannan lokacin fatarafta ba'adu sahaba sai aka samu wasu daga cikin sahabbai da ana cikin fitina sai suke zaman sa a gida wa minhum ibnu Umar daga cikin sa akwai Abdullah dan Umar fil bai'a ba su fito sun yi mu baya a ran da ake da farko ba wa qalu suka ce la nu baya hatta yu baya annas ba za mu fito yin mu baya ba sai mutane sun yi ala marawa zalika tabari fi tarihihi min tariqi abi malih a bisa ruwayan da al-imamu tabari ya ruwaito ta hanyar abu malih fi khabar al-bai'a li ali wa fihi wa kharaja ali ila al-masjid inda tabari ba labarin shine sayyidina ali ya fito ya taho masallaci فصعد المنبر يهو منبري وعليه إزار وطاق yana sanye da izar da kuma hula haɓan kada, ɗaƙa ya ce ƙalibin al'arabi huwa tsaminin ilisan shi ne hula haɓan ƙila ilisan al'akadar kore ne hulan shi haɓan kada da yasa, kanta lisan al'arab libin manzur, juz'i na goma, shafi na ɗari biyu da talatin da uku. Wa imamatun ya sa rawani hizzin na kaman ka ce wannan abin da ake saƙa gwado, wani alani fiye dihi yana riƙe takalman shi, mutawakkiyan ala kausin ya dingina a cikin baka, mabaya a hunnas mutane na ta mai mabaya'a wa ja'o bi sa'adin faƙala Ali baya aka zo aka rako sa'ad sai Ali ya ce ma sa'ad kai mu baya ƙala ce la ubayi hatta yo bayi annas ba zan yi mu baya ba sai naga kowa yayi wallahi ma alayka minni ba'as yace kaka samu damuwa dan ban yi mu baya ba wani rigima game da ni ƙala sai ce khallu sabila Ali ce to kyale shi wa ja'u bi bin Umar aka ja ka zo da Abdullah dan Umar fa ƙala yace baya kai mu baya'a قال ce la ubayu hatta yubayi annas ba zan yi mubaya ba sai kowa ya gama qala sai ce itini bi hamilin ka zo da alhamil shine alkafil kun gano wannan da kyau ku qala ce la ara hamilan yace ai ba sai na zo maka da wani wakili ba qala sai ce al-ashtar ashtar ne wakili ce khalla anni adrib unuqahu yace ka ba ni dama in sare wayan shi ina fatan mun gano wannan da kyau Abdullahi ɗan Umar ce, a kauce zai sare wuyan Ashtar. Ai, mun san waye Ashtar ko? So a suka kashe Sayyidina Usman, ba su ba ne? Ƙala Ali da Oho ana hamiluhu, sai ce ba shi ni ne wakilin shi ba shi ba shi ba shi kawai. Mun gano wannan da kyau ko? Kanta tarihu tsabari mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da ishirin da takwas. To jama'a wannan labarin bai ƙare ba, lokaci ne ya ƙure mana, amma ya kamata mu tsaya mu ji ya al'amarin ya ƙare, amma Allah ya kai mu karatu na gaba, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum